الرحمن الرحيم بحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أسد الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لا ربا uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai insha Allah ta'ala kamar yadda aka saba ana da wannan masallaci a za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin littafin Allah alqur'ani mai girma wanda muna karatu a cikin suratul a'raf karatun da wuce mun tsaya aya ta 132 insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 133 muna fata Allah za mu dace kafin nan tambayoyin da aka turo shi ne wannan mai tambaya na farko yana cewa menene hukunci mai taka wando ko mai fadalar dagawa sama da irin sawu taka wando annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi shine daga wando sama da idon sawu ko da mutum ba zai iya wa Allah Allah ya daga sama da bululun idon sawu din wannan wajibi ne a gurin namiji amma mace ko da ta fice kayan ta yana jan kasa wannan babu laifi amma namiji lallai ne daga wandon sa sama da idon sawu ma asfala min al-ka'abaini fa finnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da ya kasa da bulurin gidan sawun nan na tuban mutum a to wandonsa a to ba sakamakon sa wuce ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haramu ne karo da wannan hadisi da umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam da haka ya kamata a lura da wannan dagawa kuma sunna ne shine tufafin mutanen farko tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam hatta annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam mai tambaya wallahu alam mai tambaya na biyu yana cewa tambayar sa ita ce mutum yana azumin ramadan ya rasu za a iya ƙara sa masa a ba za a iya ƙara sa masa ba ai daga ran da ya rasu shikenan azumi ya sauka kansa an yi azumi uku yau idan Allah ya karbi an yi azumi uku yau idan Allah ya karbi rayuwar mutum shikenan sauran azumi ashirin da wani abu da za a yi baya nan a duniya bai zama wajibi a kansa ba daga zarar mutum ya rasu idan mata ibnu adam in qaba amalu idan idan dan adam ya rasu shi kana aikin sa yayin shi ba abin da ya zama wajibi a kan Allah wa ala dan ba za ka kare sa masa azumi wannan kuma bayan ya yi sallama da abin tambayar da yake ita ce yana aiki ne a supermarket kuma wannan supermarket ya ce gaskiya akwai zirga-zirgar maza da mata kuma suna zuwa sayayya daban-daban amma tsirara ko ya ce ba sa rufe tsiraicinsu shi ne yake so yake neman tambaya yana cewa menene a yace malam ya matsayin wannan aikin na gode matsayi wani aiki shi ne sai ka duba ka gani ka san cewa mata suna zuwa tsirara kai ka gan su kai ka san su saboda haka yawanci duk abin da ba bukatar ma sai ka kawo tambaya kawai ka ga mata suna zuwa tsirara a matsayin ka na musulmi da haka za ka tsaya ka rinka kallon su ko kuma za ka canja aiki wanda ba sai ka zo ka turo tambaya ba abu ne abin da ka'ida guda da ya kamata musulmai su gane shi ne duk halin da ake ciki haram har abada haram ba zai taɓa dawowa halal ba duk yadda za a yi domin wanda za a saukowa a canza abin da yake na shari'a baya nan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya bar mutane a kai shine kawai ina tuna wata rana a Madina cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaban Sheikh Umar Kullata rahimahullahu ta'ala yana zaune yana karantarwa bayan ya gama sai ana tambayoyi akan kawo masa tambayoyi ya karanta ya bada ansa sannan aka yi tambaya a gabansa a zaune haka sai ga wani mutum ya zo umra daga wata ƙasa mutum akwai gemu haka a fuskansa a ya zo gaban shek yana tambaya yana kuka yana kuka a lokacin yana faɗin halin da yake ciki cewa a ƙasarsu dole ne sai ya ajiye mu kuma shi ma'aikaci mai wannan aiki din ya sa sai ya ajiye mu inda zai wannan aiki kuma gaskiya rayuwarsa da iyalansa da duk wanda yake taimakawa ya ta'allaka ne da wannan aikin da yake yi shin wani uzuri malam zai bashi wajen ya iya ajiye mu don ya ci gaba da samun harkar rayuwa don ba wani aiki da zai iya yi don shekarunsa sun kai da suka kai kuma gaskiya dole sai a wannan ka'ida aka sako a ƙasarsu me malam zai ce masa na wannan doka da aka sako musu shekku marfulla ta rahimahullahu ta'ala ya ce kawai ba abin da zai ce masa saboda shi a matsayinsa a nan inda yake zaune babu dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce eh kulliha ku cika gemu ya ce kai kuma don ka faɗi wasu dalilai na rayuwar duniya baki na ya iya ce maka ka asiri bai ce ba zan iya ba ya ce duk abin da ka faɗa ba zan iya saba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba to da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku cika gemu wannan ya rage naka sai ka je ka duba ka gani imanin ka ne yanzu zai determinin cewa za ka yi ko ba za ka yi ba to haka nan ma mutum inda yake aiki yake ganin irin abun da yake gani to ba da maka turo mana tambaya mu ce a ka bar aikin ko kuma mu ce maka a wannan abun yanzu akwai sauki ko akwai sassauci wanda za ka ji mutane suna yi akan maganan a kudin riba ko kudin ruwa ko karban bashi mai kudin ruwa wani zaka ji ya ce maka ba shi da gida nasa yana gidan haya yana kaza yana kaza amma in ya kaji wannan zai samu ya gina gida nasa ko kuma ba shi da abinci ba shi da kaza ba shi da kaza bai samu hali ba sai wannan bashi da aka zo za a raba amma akwai kudin ruwa tutu wannan larurar da ka faɗa bai sa bashi mai kudin ruwa ya zama halal ba in ka karba kawai haramun to amma yadda kake bi da kanka da kuma yadda imanin ka yake shine zai dakatar da kai ko kuma ya baka dama don haka kullum kashi a guda ɗaya ce kawai haram ya wanzu haram ila yau mai kiyamaci domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan in kafa alwahi wahayi ya riga yayi wallahu ta'ala alam sannan tambaya ta bayan wannan yace a menene matsayin wanda ya dauki nuna wasan kwaikwayo a wanda ya ɗauki abunan nuna wasan ƙwallo sana'a sannan malam don allah yana so a jawo ko kuma a jawo hankalin matasa masu abunan wato yadda suke abunan aka shaidan ya jarrabe su da kallon ƙwallo musu a kanta da kuma nuna wa 'yan wasan soyayya wanda hakan kan kawo gaba a tsakaninsu to duka wani abubuwa ne waɗanda masu shagaltar da mutane daga alkhairi zuwa ga shaidan ko kuma zuwa ga tafarkin shaidan ko kuma shagaltar da mutane zuwa ga barin alkhairi su kuma zuwa ga ayyukan da shaidan yake so su yi saka mutane suna shewa suna ihu wadda a lokacin ba su da wani tabbas wajen kwanciyar kabari ba su da tabbas wajen tsayuwa a gaban allah da tambayoyin kabari ba su da tabbas wajen an karbi aikin su na alheri ko ba a karba ba to wannan ya kamata ya tara mutum hankali ya bar duk wani abu mai shagaltarwa zuwa ga ayyukan alkhairi wasu zaka ga ba su damu da karatun alkur'ani ba wani zaka ji ya ce ma yana da uzuri bai iya karatun alkur'ani ba amma ya iya kallon kwallo ya iya ihu ya iya musu ya iya duk da sauran wasu abubuwa waɗanda ba su kamata a ce musulmi ya shagaltu da su ba duk lokacin da kai ka kashe a duniya Allah zai maka tambaya a kan ranar tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ba la ta zalu kadama ibni adam hatta yus'al an sam duk dan adam ya tsaya gaban Allah sai masa tambayoyi guda biyar to daga cikin tambayoyi da za a yi wa mutum a damar da yake da ita da lafiya da Allah subhanahu wataala ya bashi cikin me ya wadatar da wannan abubuwa ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar mutane cewa su yi su yi bace abubuwa biyar kafin kishiyar su biyar daga cikin su faragi faragi ko faragaka qabla shubri wato ka ribaci dama da kake da ita kafin damar ta gushe lokacin da kake da dama ne kake kallon kwallo kake kaza kake kaza to ka ribaci wannan da ayyukan alkhairi ka bar wancan abubuwa din shine da alkhairi ga rayuwar mu Allah ta'ala ala wannan kuma yana tambaya cewa menene hukuncin jiyarwa wato ladanci a hausance Allah ya kara malam tsoron Allah amin wannan a wani ai matsala ce wadda an jima malamai suna ta maganganu a kai so da haka wannan yanzu kuma kana so ka ji na nan kenan abin da malamai suka faɗa daɗin nan shine hukunci ne wallahu ta'ala alam wannan kuma yana tambaya cewa shine ya je asibiti ne sai likita ya ce wato ciwon kunne yake damunsa sai likita ya ce masa ya je rinka diga a man zaitun na tsawon kwana biyar sannan kuma ya dawo a wanke masa wannan a kunne din to kuma gashi yana azumi zai iya a zai iya sa zaitun din kuma za a iya wanke masa wannan ciwo nasa wannan wanke ciwo ya abu na likitocin in sun ce lokaci kaza za a sa idan kunnen ya kai matsayin yadda yake cutar da mutum ba za a iya haƙuri sai bayan ramadan ba kuma lokacin da za a yi amfani da abun zai iya karya azumi kuma lallai in an yi ne zai samu lafiya yana cikin uzuri na cuta shi kenan azumi ya sauka a kanka azumi ya sauka a kanka sai a je a yi duk waɗannan abubuwan ko na kwana nawa ne ran da ka samu lafiya sai ka cigaba da rama azumi sai ka cigaba da azumi na ramadan bayan ramadan sai ka girka wa'incan kwanakin kawai shi kenan da nassin alqur'ani man kana minkum maridan aw ala safari Allah ya sake maimaitawa man kana maridan aw ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra sai a girka wasu kwanaki daban saboda kai uzurin ka na rashin lafiya ne da haka ya danganta amma in kuma sa man zaitun likitoci sun ce a in kai suhur ka diga ko ba suka ce a da daddare ka diga wannan kuma kaga ba da yi karo da lokacin azumi ba za su wanke kuma suka ga cewa za a iya wankewa ba tare da ya karya azumi ba kaga wannan ba wani abu da a cikin azumi amma in zai karya kuma ya zama lalle rashin lafiyar ka shine a wanke din don a samu lafiya cikin azumi ya sauka kanka na wannan lokacin wallahi ta'ala insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu daga aya ta 132 cikin surat al-araf muna fata Allah ya samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
Allah subhanahu wa ta'ala kafin shiga wannan aya da aka karanta yanzu jiya muna magana akan ala inna ma qa'iluhum inda Allah akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke magana kamar da aka magana cewa tsiyara shirka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asiyara shirk wato canfi a canfa mu cewa in abu kaza ne to lalle akan samu kaza wannan canfi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shirka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la adawa wala tsiyara wa yujibuhu al-fa'l a wannan duka yana nuna a shirka ne wato canfi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yujibuhu al-fa'l amma kalma tayyiba ita ce fa'al wannan yana bawa annabi sallallahu alaihi wasallam sha'awa kamar misali kaga ko wani yaro haka da kai alaman yaro nan insha Allah za a yi za a yi wani babban malami alaman sa saboda me wasu yan abubuwa da kake gani na basira ko na wani abu da sai ka bari kyakkyawar magana akan yaro ce alaman yaro nan za a yi wani babban malami mai taka zanzan ko wani abu makamancin haka to wannan yana da kyau ba wai canfi bane wani kira kuma sai Allah ya kaddara sai yaron ya zama haka to wannan kaga wasu alamomi kuma kayi masa kyakkyawan abun nan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba da shi yana jin daɗi haka amma tsiyara a canfa a ce a duk lokacin kaza za a yi kaza duk in wane yana kaza za a yi kaza wannan canfi ne mantawa da Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tambaye shi waɗanda za su shiga aljanna ba hisabi ba iqabi yace humul ladina la yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun yana nuna iyara yana kauda tawakkali ga Allah zaka shi yasa a ne da hankali cikin yawan maganganu a irin yanayi da ake ciki da kuma jingina musibu zuwa ga wani daga cikin halittan Allah a a jingina cewa daga Allah suke kuma sakamakon zunubanmu da rashin kyautatawa da kuma rashin bautar Allah ya tsaye dace wallahu ta'ala a'lam suka ce wa qalu suka ce kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mahama ta'tina bihi min ayatin duk abin da ka zo mana da shi na aya litasharana don ka kauda hankalin to kuma nahnu laka bi mu'minin mu ba za mu yi imani da kai ba Allah ce fa arsalna alaihim tufana sai muka aika musu tufan malamai suka ce tufana shine Allah subhanahu wataala ya aika musu wani al'amari da ya kewaye da su na bala'i suna kafa hujja da cewa fadin Allah subhanahu wataala فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون kaga ba ruwa bane yake wai amma sai Allah ce ta'if to wannan ma sai kufana wani al'amari na Allah da yake waye su na bala'i amma alhaji ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yace amma wata fassara kuma tufana sai mama ruwa mai malalewa kamar yadda aka aika wa mutane annabi nuhu alaihi salam ruwa wanda ya mamaye su wanda aka ambace shi tufana to haka na anan farsa na alaihim tufana shine ruwa mai malalewa wanda ya malale su ya zo ya ga suka ga cewa lallai garin zai mamaye da ruwa za su halaka gaba daya daga baya suka dawo suka ce annabi Musa ya roƙa musu Allah Allah subhanahu wataala ya yaye musu wannan farsa na alaihim tufan wata fassara kuma duka dai alhaji ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya ambace su tare da dingina su zuwa ga manya-manyan tabi'ai farsa na alaihim tufan shine al-maut sai muka aika musu mutuwa ma'ana ana iya fassara tsufa da ma'ana almaut to Allah ya jarrabi mutanen fir'auna da mutuwa ya jarrabi mutanen fir'auna ko kuma ka dauka da ambaliyar ruwa ko kuma ka dauka da wani al'amari wanda ya kewaye su na bala'i wanda ba wanda ya zai fita wal jarada Allah sai muka jarrabe su da fara fara tana daga cikin junudullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fara runduna ce daga cikin rundunar Allah fara akan iya jarraba mutane da ita ko a gonaki idan aka yi gonaki aka yi amfani aka jarrabi mutane da fara fara za su iya cinye amfanin gonakin gari guda idan suka zo kamar yadda da aka jarrabi mutanen fir'auna fara bayan sun cinye amfanin gona sai da suka dawo duk katako ko ice wanda aka yi shi a jikin daki wannan farin sai da suka rinka cinyawa da daddare mutum ya shiga daki kafin safiya babu cin kofa babu kofa farin sun ci wannan ba karamin bala'i bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa wata rana da aka jarrabe su da fara sai da yayi addu'a yace Allahumma ahlik kibara kibarahu waqtul sigarahu wa abdi baydahu وقطع دابره وقطع دابره وخذ أفواه وخذ أفواهه وخذ بأفواهه كي عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء wannan addu'a na sallallahu alaihi wasallam game da fara har sahabbai suka tambaye Jabir ibn Abdullah ya Rasulullah ya ya kai addu'a cewa wa qada dabirahu sai wani daga cikin sabai ce na ji kaman an ce asalin fara'in daga koya daga kifi ne idan kifi ya koyi sai ya zamanto ruwa ya tsage ko ruwa ya kafe sai zama wannan koyayen kifin ba su samu ruwa ba ko ya yi koyin a bakin ruwa da na ruwa kuma ya kafe ya malale ya koma gefe sai zama koyin suna nan a fili babu ruwa tattare da su to karshen ta wannan koyayen ba su kai su zama yadda za su haifar da kifi ba to wannan koyayen sai zama to fara su fitarwa sai su fitar wasu halittar kwari masu tashin birri su ne aljara fara to asalin fara kenan to ina nan su lalata ne wa kaba da birahu yana nufin rusa waɗannan lalata waɗannan koyayen kifi waɗanda suka rasa zama a ruwa haka sashin malamai suka ce kamar wasu sahabbai sun ce haka suka yi wallahu ta'ala alam alhaji ibn kathir rahimahullahu ta'ala yayi fadi da maganar kokonto sanan shi ma yace wallahu alam Saka Allah subhanahu wa ta'ala ce wanda rada muka jarrabe su da fara wanda runduna ce daga cikin rundunar Allah subhanahu wa ta'ala wannan fara ta jarrabe su ta zo musu fitina sosai wal ummala Allah ta muka jarrabe su da farfata wasu malamai suna fassara ummala da bargi bargu baragi jam'in sa kenan wato kudin cizo amma an bambanta su farfata tana da bambanci da kudin cizo da kudin cizo daban farfata daban saboda haka al'umma la sune farfata amma farfatan da aka jarrabe su da shi sai da mutum mutane suka wayi gari farfata tana iya zama a ko ina a jikin mutum da gashinsa da jikinsa da ko ina yana tafiya ma farfata tana yana taka kan farfata ne don kowa susa yake ya rasa inda zai wasu wannan farfatan ba iya ci susa kawai ba mutum sai zama yana kartan jikinsa yana jiran da zai samu wani abu da zai karce jikinsa da shi ko da karfe ko itace kuma kowa gaba ɗaya a cikin gari Allah jarrabe su da wannan wazzafadi'a da kwaɗi kwaɗi suka zamanto jarrabawa gare su kwaɗo yana Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kar ku kashe kwaɗo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa mutane kashe kwado bisa ganganci ko ta ja kake da mota ko da mashin in kaga zaka taka kwado in dai kana da ikon iya kauce masa to karka taka sai dai in ya fi karfi mutum ya taka to Allah ya yafi amma ba a bukata a kashe kwado annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kukan kwado suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala Zaka wazzafati a aka jarrabe su sai zamanto duk inda mutum ya zo in mutum ya shigo daki sai ga duya suke da kwali ta faɗo akwai abin kyama tattare da shi to ba zai iya zama ba in mutum zo zai zauna ke sai ga duk kwali ne gure ya ɗebo ruwa zai sha duk ciki ya zama kwali duk abin da mutum zai abinci da aka dafa sai zama kwali sun shiga ciki duk gaba ɗaya su ne a gure to Allah subhanahu wataala sai jarrabe su da wannan waddama aka jarrabe su da jini in mutum ya ɗebo ruwa zai wanka sai ga ya zama jini ruwan gidansa ya zama jini ko ina jini wannan ba karamin jarrabawa ba ne duka wannan ba an jarrabe su wai don su tina cewa lalle sun saba wa annabin Allah alaihi Musa alaihi salam su koma su gyara amma su ya tsayyaru bi Musa wa ma'a wai su suna ganin don annabi Musa ne da ya zo shi da mutanensa yasa ake musu wannan jarraba suka samu kansu a wannan hali maimakon su yi nazari su gane cewa sabon Allah da kuma kaucewa manzon Allah da suka yi shi ya kai su ga wannan bala'i don haka su dawo su gyara don samu nimar Allah ina Allah ce ayati waɗannan duka ayoyi ne mufassalati daki daki Allah ke yi su in an yi wannan sai an kare musibarsa sun zo su gurin annabi Musa alaihi salam ce ya ya fi annabin Allah roƙa mana Allah in dai aka ɗauke wannan kam daga yanzu ba za mu sake sabo ba sannan a ɗauke sannan zai sake komawa bayan wani kwanaki ka duba yadda muke a yau annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadda wal qudrati bil qudra za ku bibiyi sawun waɗanda suka rigaye kuɗin nan yahudu da nasara irin abin da suka yi a jarrabe su da wannan sai ya Allah in an yaye mana ba za mu sake sabo ba sai ga kuma in an yaye jarraba gobe kuma sai ga mu muna ci da wani abu to lalle ne mutane a gane cewa duk bala'in da muke ciki daga kanmu ne mu muke jawowa to abin da ya kamata shine kowa ya tuba mana kowa ya gyara aikinsa kowa ya yi abin da ya dace a kama alkur'ani a rike da gaske mana a kama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rike da gaske don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce ayati mufassalati fastakbaru sai suka yi girman kai girman kai shine a ce ga gaskiya an gaya wa mutum amma ya bijire mata babu girman kan da ya kai wannan domin shi ma iblis da ya fara girman kai bijire wa gaskiya yi ya ganta ya san cewa gaskiya ne amma sai ga cewa ya ci karfi don haka duk wanda ya girman kai ga gaskiya ta zo masa ya ke bita to wannan ya yi girman kan da ya wuce misali fastakbaru suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimi suka kasance mutane mujrimai mujrimi shine mai laifi mai ƙetare iyaka criminal idan ce mutum wannan mutumin kai wannan criminal mutum to gaskiya ka san cewa yana yin wasu jara'i jara'i wato su ne wato ayyuka na sabo miyagun ayyuka za ka suka kasance mutane miyagun ayyuka aiki a cin mutuncin mutane zubar da jinin mutane taba dukiyar mutane lalata dukiyar mutane duk wani sa daga cikin jara'i za ka su kasance mutanen bujirimai Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye na ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walamma waqa'a alaihim rijz a lokacin da wannan bala'i ya auka musu maganan abunan tufan tufan fara kwarkwata kwaɗi jini kowanne daga ciki shine rijis wato wannan bala'i wannan musiban bala'in da ya auka musu lokacin da kowanne ya auka musu qalu ya musa sai su gurin annabi musa su ce ya kai musa ud'u lana rabbaka ka roka mana Allah mahaliccinka bima ahida indaka so da alƙawarin da ya maka cewa in an gyara zai ɗauke wannan musiba ne to ka koma ka roƙa mana shi lallai mun gyara ba za mu sake yi ba la in ka shafta annar rijiza ka gaya wa Allah cewa ya kai Allah in dai ka yaye mana wannan bala'i la nu'minanna laka wallahi tabbas za mu yi imani da kai wa la nursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu aiki za mu saki banu isra'ila gare ka ya kai annabi Musa ka tafi tare da su ba za mu rinka azabtar da su ba ba za mu rinka cin mutuncin ku ba in dai aka yaye mana wannan musiba kowace daya cikin wannan musibin in ta zo haka suke bada in an yaye gobe kuma duk sake koma babu wanda suka kai tsaurin kai irin na banu isra'ila Allah subhanahu wataala ya ba su ilimi ya fifita su akan sauran halitta in banda al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ina sun yi tsaurin kai ya kai iyaka shi za ka ga tarihin banu isra'ila tarihin annabi musa alaihi salam ya fi yawa a cikin surorin alkurani sama da sauran annabawan Allah saboda irin wahala da ya sha duk da cewa shi ne kuma mutum na biyu wajen ɗumbin jama'a ranar tashin alkiyama wanda za su samu shiga aljanna bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi musa alaihi salam domin domin bani isra'ila al'umma ne masu yawan gaske jama'a ne masu ɗumbin yawa Allah subhanahu wa ta'ala yayi su Allah subhanahu wa ta'ala yana iya halittar mutane masu yawa a inda yake so to al'umma ne Musa alaihi salam an yi su mutane ne masu yawa kusan mutanen annabi Musa alaihi salam iyayenki da suka rayu a wancan lokacin sun kai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawa a kamar yanzu misali kasar India al'umman kasar India ba sun kai Afirka gaba ɗaya yawa ba India ma kenan kafin a je China ka duba yawan kuma wannan ƙasa ce guda kawai mutum zai tafiya daga state zuwa state a jirgin sama awa shida daga jiha zuwa shida jiha mun kuma daga nan mun tashi har ka je Saudi Arabia awa hudu zuwa ba duk fadin kasa ce wacce ta su to wannan Allah subhanahu wata'ala yace halittar sa yadda ya ga dama ya tsara kuma yadda ya ga dama to haka nan al'umma alaihi Musa alaihi salam mutane ne masu dimbin yawa shi yasa zai zo ranar tashin alkiyama shine al'annabi na biyu a yawan jama'a wanda za su yi tare da shi to amma duk da wannan tsaurin kai da suka yi akwai mu'minai a cikin su waɗanda za su tsira ranar tashin alkiyama na
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين Allah subhanahu wa ta'ala ce falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighu a lokacin da muka yaye musu bala'i zuwa wani lokaci da su suke kai wannan lokacin duk wani bala'i in yazo in an yaye aka kai wani lokaci idahum yankudu sai ga sunan suna warware alkawari da rantsuwar da suka yi cewa sai sunan ne da Allah fa cewa in an yaye za su imani da annabi Musa da sakon da Allah ya aiko shi amma in aka yaye musu zuwa wani dan lokaci sai ga sunan suna warware wannan rantsuwar da suka yi ba ruwan su sun fasa Allah subhanahu wata'ala ce fanta qamna minhu kai da abun ya kai abu al'amari ya kai al'amari fanta qamna minhu to nan fa sai muka tsaya muka kama su kamun da ba sa tsammani kamu na azabtarwa ya fanta kamna min intiqam Allah subhanahu wata'ala ya kama su kamu na azabtarwa domin sun kai iyaka a yi wannan su ce za su tuba a yayi su koma a yi wancan su koma Allah subhanahu wata'ala shi ne haƙuri ne da bayinsa yana haƙuri shi za ka mu a yi wannan a koma shi za in mutum ya ga cewa a ai duk wannan abun da ake yi za mu ci kaza za mu ci nasara a in mun koma lahira ma ba damuwa a yi ta zulubi a yi ta sabo a akwai akwai matsala fala ya amaru makar Allah illa alqawmul khasirun ba kowa yake amincewa da makircin Allah ba sai mutane masu asara Allah ya kyale ku kuna sabo ku ga cewa a kawai a ci gaba da yi ba tare da waiwayawa a ce kai mu me da hankali ba to wannan ba kowa yake sake jiki ya ga cewa Allah ya kyale shi yana cikin wadata yana cikin walwala yana cikin jin daɗi alhali ga sabon Allah ya mamaye ko ina duk wanda ya amince ya ji cewa ba damuwa a yi haka to wanda ya zama a tararre Allah ya kiyaye shi yasa duk lokacin da bala'i ya taso duk abin da kaga mutane suna yi ko al'umma tana yi aka ga zai shigar da mutane cikin bala'i wajibi ne a faɗa idan an faɗa to wata kila za a samu wasu wanda za su faɗaka su gyara wakila mu samu Allah ya janye daga fishin da yi amma in ba haka ba in ba a fada la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yusallita alaikum aduwan ko ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku hana mummunan abin da kuka ga ana yi ko ba za a hannu ba ku faɗa ba za a rasa ɗaiɗaikun mutane wanda za su yi cewa kai gaskiya abin da aka faɗa gaskiya ne ni kam na tubawa ko da ɗaya ne a cikin ɗari to insha Allah ta'ala an ci nasara to ko ku rinka umarni da kyakkyawan aiki ku rinka hana mummunan aiki ko ku ana dabda Allah ya tsora muku abokin gaban ku akan ku ku rinka roƙon Allah kuna addu'a Allah ya ki karban addu'ar ku zaka lalle ne wajibi ne in an ga abu ana yi na sabon Allah musamman sabon Allah ya fito fili jama'a ba a jin kunyan Allah jama'a ba a jin nauyin Allah ba a jin tsayuwa a gaban Allah wajibi ne a yi magana wajibi ne a faɗa amma duk da aka ce an yi shiru aka daina magana to bala'i ya kai bala'i kenan ran da aka daina magana to bala'i ta kare a saurari fishin Allah a saurari abin da ba a tsammani Allah ya kiyaye don haka lalle ne a tubace sa annabi Allah subhanahu wataala ya fanta qamna minhu to nan fa da al'amari ya kai al'amari to sai muka kama su kamu na ubuwa kamu na horarwa kamu na azaba fa aghraqnahum fil yam bayan mun yi fishi da su mun kau da kai mun kama su muka halakar da su muka nitsar da su cikin teku bi annahum kazzabu bi ayatina saboda kasancewansu sun karyata ayoyin kuma sun yi ta karyata ayoyin namu wa kanu anha ghafilin kuma suka zamanto rabkanannu game da ayoyin Allah ana nuna mutane ayar Allah ina ba su damu ba to wannan ya kai makura wajen rafkana a ce ga ayar Allah na, ga sabon Allah ana yi ido da ido amma ba wanda ya damu mata su fita fita tsiraicin da suke so ƴaƴan musulmai su yi shigar da suke so wasu suna gadara su ƴan jami'a ne iyayen su kuma sun goya musu baya a sai a ce zamanin su ne to zamanin su sun balaga suna fita suna jami'a ana ta yawo irada wasu ka ganta kamar ba ba musulma ba tana tafiya wai tana gadara cewa ta je jami'a tana gadara cewa tana da da da da yanci yanci na shedanci iyayenta kuma sun goyi baya eh aje ai kai sannan a koma gaban Allah a haka wajibi ne a yi magana masu yi su gyara waɗanda suke munanan ayyuka su gyara dukan mu gaba ɗaya mu duba zuwa ga Allah mu gyara ayyukan da muke in ba haka ba tun a duniya ba daɗi kuma lahira ba daɗi lallai ne mu san wannan da ya kamata mu zolayi Allah ba Allah ba abun zolaya bane Allah ba abun wasa bane Allah ce ma khalaqa as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila dalika dhannu alladhina kafaru fa waylun lil ladina kafaru minan nar Allah subhanahu wa ta'ala ce ba wasa ko ƙarya ya samu kalifi sama da kasa ba yanzu a yi sama duk girmanta da fatinta a shimfiɗa ƙasa biyar da cikin nan a halitta wa bisa tsari ka duba irin tsari da aka halitta mu da mutum shi ba kowa bane ɗiban mani ne ranar farko ya yi kwanaki a haka ya zama jini a haka ya zama kaza ya zama kaza sai ga muna muna magana muna fahimtar juna sai ga muna muna zazzaune mun san abin da yake mai kyau muke so mu yi a duniya mun san abin da in mun yi za mu ji daɗi mun san abin da in mun yi ba za mu ji daɗi ba duka wannan Allah ya yi mana sanatu za na ɗaukar mu ɗaya bayan ɗaya yau wani ya rasu an je an yi janaza ka je makabarta ka gani ta cika kamar yadda gari ya cika haka makabarta take cika to duka wannan wasa ba wasa bane aka saukar da alqur'ani in za a saukar da alqur'ani sai mala'iku sun shaida sun zo wani tayi mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam suratul an'am yace na ga mala'iku ma saddan uku sun ma mai ba a iya ganin sama saboda yawan mala'iku duka wannan wasa Allah ya yi wannan abubuwan kawai don wasa a ce ku yi sallah da asuba ku yi sallah da azhar ku yi sallah da la'asar ku yi sallah da magariba ku yi sallah da isha in ramadan ya zo duk sauran watanni ba a ce a yi azumi ba amma a ramadan aka ce a azumce shi daga safiya kar a ci abinci har rana ta faɗi duka wannan wasa ku biya kuɗin ku kuje ku yi aikin haji a guri kaza a yi kaza sai lokaci ranar arfa in ba ranar arfa aka yi tsayuwan arfa ba ba a yi hajin ba duk wannan an ɗauka don wasa aka yi a saukar da alkur'ani a aiko manzanni dubu ɗari da dubu ashirin da hudu duka waɗannan manzanni da annabawan Allah duk don wasa Allah ya halice su Allah ya aiko don wasa to lalle a sani cewa wallahi babu wasa cikin Allah babu wasa cikin harkar Allah don kowa so ya shirya ya yi aiki na kwarai kafin lokaci ya ƙure kuma duk yadda kuke bin nan lokacin yana iya ƙurewa ta inda ba ma tsammani yanzu nan muna raye an jima mutum ba shi bane don haka wajibi ne mutum ya shirya iya abin da zai yi ta hanyar addu'a da tsayuwa da aikin gaskiya da tsayuwa da aikin alheri da tsayuwa da aiki mai kyau da gyara imani da gyara aƙida da nisantar shirka da nisantar dukkan miyagun sabo kafin lokaci ya koyi don haka kar mu gafara daga ayoyin Allah kamar da banu Isra'ila suke na'am
وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها sai ga shi mun gadar da gabashin ƙasa gabashin yankin ƙasa da yammacin ƙasa mahudan rana da mafaɗin rana wadda muka saukar da albarka a cikinsu Allah ce sai ga su nan mun gadar da su ga mutanen da da ake ganin su raunana wa auratna alqawman allazina kanu yastad'afuna mashariq al-ardi wa magharibaha allati barakna fiha kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a suratul qasas wa nuridu an namunna 'ala allazina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يكسبون ما كانوا يحذرون ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله سبحانه وتعالى يقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض مناسو مبيوة ga waɗanda da aka zamar da su launa na su ba kowa bane a bayan kasa to muna so mu yi musu baiwa mu dago su mu daga darajar su kamar yadda Allah ya faɗa ana wa auratna alqawma allazina kanu yastad'afuna da banu isra'ila ba kowa bane fir'auna shine kowa sai abu da yake Allah subhanahu wata'ala in kun koma gare shi kuka tsaya kuka jajirce kuka yakuri to wanda kuke jin cewa ba a isa a motsa shi ba sai Allah ya kauda shi sai ya dora ku da kuna kaskantattu da ba ku bane da ba ku kuke cewa ba da ba abin nan ba sai Allah ya kawo ku amma ba duka wannan kuma jarrabawa ne hayan don ya gani yaya kuma za ku yi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani isra'ila bima sabaru sai tammat kalimatu rabbika al-husna al-husna anan shine dukkan abin da banu isra'ila suke so Allah ya musu alkawari Allah ya ba su bayan ya gadar musu da kasa ya halakar da abokin gabansu a idonsu sannan sai ba su duk abin da ya musu alkawari na ni'imar duniya wanda suke sha'awa sai da Allah ya ba su shine al-husna alkawarin da Allah ya yi musu amma Allah ta bi ma sabaru saboda hakurin da suke dole kafin nasara sai an samu hakuri kafin daukaka sai an samu hakuri waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru waja'alnahum a'immatan bi sabri tunadu imama sai an yi hakuri ake riskan daukaka ake riskan shugabanci sai an yi hakuri amma za ka iya samun wasu abubuwa da yawa a raunana ka a ce kai ba kowa bane a ce kai ba komai bane amma ka jure ka tsaya akan gaskiya Allah subhanahu wataala ya san kai kai ne a gurinsa wanda Allah yake son sa mala'iku suna son sa inna Allah idza ahabba qauman Allah in yaso mutane ko idza ahabba fulana ko idza ahabba abdan Allah in yaso bawa yakan ce wa mala'ikun sama inni uhibbu fulan fa ahibbu ni ina son wani ku so shi ku gaya wa mala'ikun ƙasa ina son wani su so shi sannan ku azurta shi da karɓuwa a wurin mutanen ƙasa sannan bawa za ka ga yana tafiya wataƙila wani sa'i mutane a ƙasa ba a san shi ba amma a sama an san shi yana tafiya a doron ƙasa ba a san shi a ƙasa ba an san shi a sama makwabcin sama bai san shi ba saboda ba shi da mota ba shi da mashin ba shi da kyakkyawan gida ba shi da manyan kaya ba shi da manyan kaza ba a yi da shi ba abuna amma mala'iku in yana tafiya kallon su suke wancan fa Allah yana son amma a kasa kuma ina in ya zo ma ko gurin tafiya ya zo assalamu alaikum wa rahmatullah wani yana waya yana kallon su ya zo ta'aziya dangin mutum ya rasu na waya kuna assalamu alaikum wa rahmatullah dan ba shi rabin hannu dan gaisa alaikum salam a shi rasuwa aka yi na rabi an ji shi rabi ba a ji shi ba amma wanda ya zo da wata jirgiyar mota kafin ya yi sana ta wani ya yi su haka rayuwar haka rayuwar ce duka mu mun ginu akan wata irin rayuwa wadda sai dai Allah ya kare rayuwa ta yi nisa wajen tunanin duniya wajen yanayi wajen abu nan kowa a cikin ya saka halin mu yake kowa a cikin ya saka ɗabi'un mu ce haka ake tafiya saboda me nisantar lahira hubbud duniya wa karahiyatul maut tsabar son duniya da kyaman mutuwa ba a tunanin lahira bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa kuna nan dai kuna zaben rayuwar duniya in ji Allah subhanahu wataala kullun tunanin ku duniya kullun da za a gina duniya sallah ba a tunanin lahira amma ku sani wal akhiratu khayrun wa abqa kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah Allah ta ina tuhibbuna al-ajila kuna son mai gaggawa su kuke ganin ta gine-ginen duniya adon duniya abubuwan duniya shi kuke so zalla har ku manta da lahira wa tazaruna al-akhirah kuna kyale lahira a bayan bayan ku ba ku damu ba to Allah ya sa mu gane saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce muka gadar musu da ƙasa amma bima sabaru saboda hakuri da suka yi daga ku yi hakuri ku rike dokar Allah ku yi hakuri ku jajirce ku yi hakuri ku rike ka'idar Allah subhanahu wata'ala ku yi hakuri wajen tauhidi ku yi hakuri wajen sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar wani abu na duniya ya ɗauki hankalin mutum ya manta da lahira kar wani abu na duniya ya ɗauki hankalin mutum ya manta da cewa zai tsaya a gaban Allah za a masa hisabi ma minkum min ahadin illa sai yukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman kowa a cikin mun zai tsaya gaban Allah za a masa hisabi me kai wani ne kai wani ne kai za ka yi hisabi wa kanka wani zai ga daga takardu kawai an sake su ana sake takaddurin mu ce ga abin da yake cikin takaddunsa iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah subhanahu wataala ya ce wa wuti al-kitab wa wuti al-kitab menene abu da fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada duwa littafi ne kowa zai karanta nasa dukan mu nan duk maganganun da muke yi nan kowa bai gyara ne in ba haka ba hujja ne akan mutum da mu da muka faɗa da ku da kuka saurara wallahi hujja ne duk zamu ga kanmu ranar tashin alƙiyama ga yadda muke zaune nan ga inda muka faɗa nan ga komai da komai saboda haka in mutum ya gyara ya ci nasara Allah ya ba mu ikon gyarawa haka Allah subhanahu wataala ce wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu muka rurrushe abin da fir'auna ya kasance ke aikatawa na gine-gine da abubuwan da yake aikatawa na tsare-tsaren mulki da abubuwan da yake aikatawa na tunanin yadda yake so na tsarin gidan mulkinsa da shi da mutanensa duk abin da suka shirya Allah ta taimaka rusa shi wa ma kanu ya aishun da abin da suka kasance alhabi ibn kasir yace wa ma kanu ya aishun ayyabun da abin da suka kasance suna ginawa duk gaba ɗaya sai Allah ya rusa shi kaman ba su bane kaman ba fir'auna bane da abin da in mutum bai sha ba yake jin matsala a rayuwarsa da shi aka halakar da wanda yake takama shi shine wane wajen karfin mulki ruwa da shi aka halakar da fir'auna don ka mu ji tsoron Allah na'am
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون
الله سبحانه وتعالى يقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر سيمك tsallakar da bani Isra'ila muka tsallakar da su koyi lokacin da banu Isra'ila suka doshi fita za su tafi fir'auna yake shela a gani maza a zo a gama da su إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون وإنا لجميع حاذرون yace maza maza a taho waɗannan tawagar Musa da wanda suka fita nan banu Isra'ila bai wuce hantsi ɗaya za mu yi ba a je a gama da su a dawo lokacin da aka fito Fir'auna ya fito da rundunarsa suka doso za su kama annabi Musa da jama'arsa a yanka su yankan rago suna guduwa Fir'auna yana biyo su sai ga suna sun zo teku ya tsare su gaba ruwa bayan fir'auna fir'auna kuma yana cike da makamai manya-manya su kuma abinci ma ba su iya ɗauka ba saboda gudun fila suke yi so daga suna allah allah su to ga ruwa ya cire su ba su inda za su iya wucewa za su shiga ruwa ne ko za su dawo fir'auna ya halakar da su in sun shiga ruwa halakarwa domin za su halaka a cikin ruwa falamma tara al-jama'ani qala ashabu musa inna lamudrakun annabi musa yana tsakanin su yana tsaye tare da su ga fir'auna yana tawowa yana tawowa sai ga sunan ga fir'auna ga sunan nan kuma ruwa ya tare ba abun da ya saura illa kawai fir'auna ya zo ya gama da su ke za su ke cewa Allah yake bada labari qala ashabu Musa mutanen annabi Musa suka ce inna la mudrakun wallahi yau kam karyar mu ta kare dole kawai za a rike mu ba yadda muka iya sai dai kawai yanzu zai kashe mu kowa ya gama karaya amma da ke imanin annabi Musa ba irin nasu bane shi annabin Allah ne annabi ya kowa sanin Allah qala sai ce kalla ina inna ma iya rabbi sai hadi Allah yana tare da ni sai hadi zai shirye da ni tafarkin da zamu kira sai sa Allah subhanahu wataala ya sai muka yi wahayi zuwa gare shi ani buris bi asakal ba doki wannan kogin da sandarka wannan sandan da ita ce ya zama mujiza wanda ya gama da masu sihiri suka yi imani fir'auna ya tsire su yanzu ga banu isra'ila sun zo guduwa ga ruwa nan malala a gaban su katon kogi wanda ba su ba su daman su tsallake shi Allah ta doki ruwan da sandarka iya inda sandar za ta da kafa iya ɗan ruwan gaban sa ne kawai ya je bakin kogi ya daga sanda yana da ka shi kenan sai ga ruwa ya zama ka tsaudi da abin kawai sai zama kamar wani kankara ruwan kogin sai zama kamar kankara sai daskare da daskare sai Allah ta su taka kan ruwan su wuce kan ruwan su rinka taka suna tafiya ba zamewa ba komai kawai suka taka ruwa ɗan suna tafiya ka duba ikon Allah don ya nuna muku cewa in ya tashi tserar da bayinsa waɗanda suka rike shi suka rike hanyarsa suka bi manzonsa suka tsaya akan gaskiya to Allah ba abin da yake iya gagararsa abin da kawai ake jira wurin mutane shine su yi imani imani na gaskiya ba imani na yaudara ba ba imani wanda in an samu abin duniya sai a manta da wannan imani ba a'a wannan ba imani ba imanin da abin duniya baya iya canja shi imanin da ake tsayawa tsayawa na gaskiya imanin da ba a ƙarya don cimma rayuwar duniya imanin da ba a munafurci don cimma rayuwar duniya imanin da ba a yi duk wani abu na ƙetare iyaka ba a zalunci a cikinsa dole ne mu zama masu imani imani na gaskiya da suka tsaya a kan wannan Allah ce wajawaz na bi bani Isra'ila bahara sai muka tsallakar da banu Isra'ila wannan kogi din kanewa suka taka kai suka wuce bayan sun wuce Fir'auna ya zo suna tsaye suna kallon to ya Fir'auna kuma zai Fir'auna ya zo bakin ruwa shi ma yana ganin su shiga ruwan fir'auna suka shiga suna tafiya suna takawa suna taka ruwan yana nan daskare kamar yadda yake har farkon rundunar sun kusan kaiwa ƙarshe inda za su tsallaka su samu annabi Musa da mutanensa ƙarshen rundunar ko sun gama shigowa cikin ruwan ba saura a waje na nan ba su isa gaba ba inda za su tsallake gaba ba na baya ko sun gama shigowa sun baro gaba suna cikin ruwan gaba ɗayansu da mutanen annabi Musa suka ba da shawari ya Musa da wasu nan ba za su iso mu da ki sake dukan ruwa mana ko zai bade a to da da ba su suka bada shawara ba ba lokacin da zai daki ruwan ruwan ya kame ai ba su suka bada shawara ba Allah ne yace ai to yanzu ba yanzu su kuma da suka ga da duka yayin ruwan ya kandare to yanzu ba suka bada shawara to yanzu a daki ruwan mana da abun nan alaihi musamman da ya ga abun ba ne sai ya manta za ka ka san taron jama'a wani sai ko kana yawan karatu in jama'a su ya ta ina wannan ya faɗa wannan ya faɗa sai ga wani sai an mantar da kai karatu sai ka ji da inda ma in yaso daga baya ku gane wani sai hakan yakan iya faruwa don haka nabi musamman sai daga sanda zai doka sai Allah ya tsaya a fatrikil bahra rahwa innahum jundun mughraqun kale ruwan nan yanda ka ganshi ai da mu muka ce kada ka yanzu ba mu ce kada ka ba kale ruwan sai Allah subhanahu wataala ya tsaya bar ruwan kar ya tsaye da lallai su runduna ne mughraqun wanda za a nufar da su a cikin wannan ruwa sannan Musa ya gane saboda ka sun gama shigowa tsakiyar ruwa wayan can ba su je karshe ba wayan sun gama baro gama shikenan kawai sai Allah ya ruwan ya koma yadda yake da a can a matsayin ruwa ba kankara ba shikenan sai suka nitse a cikin ruwa to lokacin ne fir'auna yake ganin cewa a la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin wa ana minal muslimin Allah ce al'ana wa kadi asaita qablu wa kunta minal mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu sai ga banu Isra'ila bayan an tsallakar da su ruwa suna cikin tafiya tare da Annabi Musa kafin su komo da Misra sai suka wulga akan wasu mutane ya'kufuna ala asnamin lahu suna dukuba wajen ibada ibada ta sujjada ko ibada ta kamewa ko rukuni duk wani ibada da za a yi shi a guri ɗaya wanda yake tare da nutsuwa to wannan yana yana daukan itikaf ya'kufuna ala asnami law suna dukuba wajen ibada akan gumaka nasu sai banu isra'ila suka gani kanu sai suka ce ya musa ya kai musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha sanya mana mu ma abun bauta mana mu rinka ganin sa ido da ido muna bauta masa kamar yadda su suke da ababen bauta daban-daban karuwa ba saboda me ba su dade da musulunta ba imani bai ratsa su ba aqida ba ta ratsa su ba shi za kullum ake son aqida ta tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara goma sha uku aqida kawai ake wankewa idan aqida ba ta tabbata ba to za a samu matsala don haka Allah subhanahu wata'ala yake ba da labarin yadda suka yi qala fi annabi Musa ya ce musu innakum qaumun tajhalun lallai ku mutane ne tajhaluna kuna jahiltan Allah subhanahu wata'ala ba ku san Allah ba ce za ku faɗi wannan me bautar Allah ya ce kuma a yi masa wani abu bauta da ba an yi bautar Allah shi ya tabe shi ya kama daidai wannan shi abun da shi ma a lokacin tafiya yakin Hunayn da ke akwai da yawa waɗanda suke sabbin musulunta a cikin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ma suka ce ij'al lana zatu anwa ij'al lana zatu anwa kama lahum zatu anwa suka ce ya rasulullah mu ma ta mana magariya mana zatu anwa kamar yadda mutanen da muka wulga a kansu suke da zata anwa su ma suna suna sujjada gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahu akbar laqad qultum mithla ma qalat banu isra'ila li Musa alaihi salam hakika kun faɗi misalin abin da banu isra'ila suka gaya wa annabi Musa sun ce masa iji Allah na ilahan kama lahum aliha ko kuma kun ce mun iji Allah na zata anwa kama lahum zata anwa to wannan in akwai jahilci ko kuma rashin fahimta ko rashin sani to yana iya sa mutane su yi magana da za ta iya zama ma shirka ne to shi za ake son a san addini a rinka zuwa gurin karantarwar addini ko a ina ba sai a ramadan kawai ba ko a ina ake karantar da addini ake karantar da aqida ake karantar da tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana da rabuwa guri ko kusa da anguwarku ko a anguwarku ko kusa ne ko nesa wajibi ne kasancewa wannan aka kawo ka za a iya ganin mutum ya dukufa ya naɗa kaya ya hau bayan roka ko ya hau bayan akori kura ko ya hau bayan wata mota ya makalkale ana sanyi zai je nemo abin duniya za ta fi kasuwan kauye ne amma ba shi da lokaci wanda zai tafiya da kafansa na minti biyar inda zai je masallaci ya zauna a karantar da shi abin da Allah ya ce da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai asara a cikin wannan saboda haka kowa ya samu dama ba sai bayan sai cikin ramadan kawai ba da cikin ramadan da bayan ramadan allah ubangiji ramadan shi ne ubangiji sauran watannin gaba daya don haka a bauta masa a kowane lokaci ana iya mutuwa a kowane lokaci don haka annabi musa ya ce innakum qaumun tajhalu lalle ku mutane ne wanda kuke jahiltan allah ba ku san allah ba inna haula'i mutabbarun ma hum fi إن هؤلاء مدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين Allah ce inna haula'i annabi Musa yake ba su labari kamar yadda Allah ke ba da labarin abin da annabi Musa ya gaya musu inna haula'i mutabbarun ma hum fi waɗancan da kuka gansu suna bautar waɗannan ababen bauta kuma bayan Allah mutabbarun ma hum fi alhaji zai warkar yace ai halikun ma hum fi ma'ana mai halakarwa ne abin da sai ce mutabbarun ma'ana mai halakarwa ne ai halakar da su kuma kan su ke yi. bautar kuma ka halaka ce wa batilun ma kanu ya'malun kuma ƙarya ne bata ne abin da suka kasance suna aikata wannan bata ne kala annabi Musa ya musu a khairan wahi yanzu wani Allah abghikum zan nemo muku ilahan a matsayin abun bauta wa huwa faddalakum ala alamin alhali Allah shine wanda ya fifita ku akan talikai musamman talikan bani Isra'ila duk wasu al'umma kafin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita bani Isra'ila kansu al'umma ne Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kadai Allah ya bibita ta akan dukkan sauran al'umma hatta banu Isra'il sai Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar haka lalle annabi Musa yana nuna cewa bautar Allah kadai ita ce hanya ita ce mafita haka mu ma mu koma ga bautar Allah kadai kar mu yi tamfe tamfe kar mu yi wasu abubuwa waɗanda suke sabanin aqida da tauhidi da kadai ta Allah subhanahu wataala da tawakkali ga Allah subhanahu wataala wallahu ta'ala alam in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala lokaci na gaba muna fata Allah ya samu dace
Thank you. amma kuma yin sha Allah da zai rasu da wani a cikin wannan su ta kula a wata wata da wata ta kama yake mara wannan yana neman ayyuka a wani jami'ar da ke kuma da ba su da ɗalibai da su mai musamman ma da su da muhimma da kuma NSSN a jiwa ba ta alheri saboda hidima da suke yi yin tsara a wata Ramadan Allah ya saka da alheri sannan sai masu zama abubuwan kuma a wani yanzu yana fama da yawan ciwon kai cikin kafin na wasu lafiya wanda yake na kansu suna fama da wasu lafiya cikin wasu addu'a ana ba su lafiya da wanda yake yana neman aiki da kuma aure a lokaci da da wanda yake yana neman cikin wasu addu'a ana tsiri da shi da kuma ana karanta da cikin alƙur'ani da girma da wanda yake fama da wasu lafiya kuma a cikin sallah wani kuma shi ma yake da wani kuma da gargajiya da kuma ba su himma wajen neman gini da kuma mara barkar shi ma da kuma da yake su kan yi masa a kasuwa sun yi sa kuɗi duk wanda ya biyo duba ba ya san gida kan ya sa da ana ce da yana da kuma sa kuɗi da yawa da kuma wanda yake yana neman cin jarabawa da kuma aka ce a da girma waɗannan da kuma a da kuma na neman malam da uwa sun yi masu yana ana
duka bayan Allah da suka ambata suna bukatan bayan Allah su tiya su da addu'o'i kamar yadda ya ce muna addu'a ga duk waɗanda suke da a hannu wajen ba da gudunmawa ga iftar ga ɗalibai a cikin wannan jami'a dukkan waɗanda aka ambata da ma dukkan waɗanda aka sani da waɗanda ba a sani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya musu sakayya ta alkhairi Allah subhanahu wataala ya sa a mizanin hasanat dukkan waɗanda suka turo da wanda yake yana fama da yawan ciwon kai na fatan Allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya wanda yake neman aiki da aure Allah subhanahu wata'ala ya ba shi nasara irin su suna nan da yawa masu neman ayyuka da yawa Allah subhanahu wata'ala ya ba su aiki Allah ya azurta su da aiki mai albarka wanda zai taimake su da addinin su da al'umma da iyalansu baki daya sannan waɗanda suke suka sa kadara muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake su wanda ake tsammani ko in kudin ya abu na Allah ya sa su samu ta kudin da ya dace da shi sannan kuma Allah ya sa su samu sayarwa dukan bayin Allah gaba ɗaya da suka turo wanda a iyalinsa yake suke fama da rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya bata lafiya kowa da kowa da irin bukatar da yake da ita da waɗanda aka ambata da waɗanda ba a ambata ba dukan mu gaba ɗaya kowa shi ya san bukatar da yake da ita Allah kuma ya fi mu sanin bukatun mu shine ko mai iko wajen biya yake iya biyan bukatu cikin ƙasa da kiftawar ido ya Allah muna roƙonka da rahamarka da izzanka da buwayenka ya Allah samuna daga cikin yantattu a wannan ini mai albarka Allah ka sa iyayenmu suna daga cikin wanda Allah ka yanta su a wannan ini mai albarka iyayenmu kakanninmu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta musu zunubansu ka hada mu da su cikin jannatul firdaus zuriyanmu da iyalanmu Allah subhanahu wataala ka shirya da mu ka tabbatar da digadigan mu bisa shirya ka dora mu akan gaskiya da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ka karanta alqur'ani da aiki da shi Allah kuma in mutuwar mu ta zo Allah ka daura yau muna masu imani shugabannin mu Allah ka ba su ikon yin adalci da yin ayyukan da zai zama alkhairi a rayuwar mu da addinin mu da al'umma baki daya Allah subhanahu wataala ka saukar mana da ni'ima da rahama da albarka a gidajen mu da wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya Allah kawo mana saukin farashin kayayyaki da sauran kuncin rayuwa Allah ka yaye a wannan ƙasa ta mu yadda al'umma bayin ka suke ciki ya Allah ka kawo dauki Allah ka kawo mana adalci Allah subhanahu wataala ka azurta mu ta inda ba ma tsammani Allah ka azurta mu da arziki na halal ka kuma azurta mu da kana'a cikin abin da ka azurta mu da shi innaka samiyun qaribun mujibud da'awat اللهم يسر لنا امورنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عوراتنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ان تمن على آه ولي أمرنا بالصحة والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقه لباس الصحة والعافية وألبسه لباس الصحة والعافية إنك على كل شيء قدير وخذ بيده إلى ما يكون خيرا لنا ولديننا وأمتنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ما قسمت في هذا اليوم المبارك من رحمة وعتق من النار فارزقنا منه أوفر الحظ والنسيب وتقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلها في ميزان حسناتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك